ta zala kabila wata koma ta cikin ruwa da dalilan na in yara na kwanci samansa to idan zuciya ta zamo kasifinja kamar sifa akwai matsala in ta zo wurin wanga shufa ta ɗauko wanga shufa ta ɗauko wurin wanga shufa ta ɗauko wanga shufa to kar ku zamo hakan nan sifinja kenan ta talakka ma ya ridu alaiha ita sifa da kuke gani tana haduwa da duk abin da ya gangaro a kanta fashtana bi izarata shubha ka nisanci wato tayar da shubha wa iradaha da gangaro ta ala nafsika akan kanka au gairika ko waninka kaga malami mai wa'azi ko kuma almajiri ya nisanci shubha karka ce ilimi ne ka watso ma mutane shubha ko kuma ka bambaro abinda babu wani bai bambaro shi ba jama'a wannan kuskure ne yanzu gari ba maradi wannan yaron shi ma wanda an ka kama dan maradi kaga kaga wannan waishin waishin ilimi ne sai na zo na zage dan dariƙa wani ilimi ya nuna zage dan dariƙa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi sai ta dariƙar ka muna haduwa wurin Allah ka sha kashi dariƙar ka da kala katancinka da shi'ancinka da tabligancinka da kiristancinka ba su ne sun ka dame mu ba to in ja aya in ja aya in ja hadisi amma yanzu ga ana wa'azi wai ka ji malami ya ce dan iska wa'azi bakin wa'azi yana iska ka ji malami kuma yana cewa yan ɗariƙa yan iska ko kuma yan kaza yan ni ya kai ni in zage ku ni dai na da aya ina da hadisi kai in dai kana wa'azi da Allah in ka ja qul huwallahu wanda an mushriki ya san da shi ya san ya san to qul huwallahu nan da ni ja ba ambaci sunan ka ba duk wanda bai akan gaskiya da ka ja qul huwallahu al ahad wallahi ya sani to amma kuma yau duk waɗanga ayoyin da aka gare mu da hadisan da aka gare mu me anna sai na ambaci sunan mutum babu ni dalilin ambaton sunan mutum kuma ba ka'ida bane zage-zage kaga na ji daɗin wani da ya yi maida mai raddi ya ce mai wannan manhaji wancan da ya taso ɗan najeriya shi mai katsamniya jamilu wannan jamilu waziri da ya taso yana katsamniya ya ce nijar rubabbin malamai na ali sunan nijar 'yan ƙungiya wani wallahi ya maida mai marti ya ce masa ya ce ka je ka yi manhajinku na ƙasarku munan ba ƙasarku ba ne ba ka sa abin da a ƙasarmu ba kuma wannan manhajin naku na zage-zage can wurinku yake mu ba wurinmu ba kuma haka ne wallahi haka ne mu kada Allah ya nuna mana radar da malami zai hau ko ya saba maka a wajen fahimta ka hawa mimbari ka zage shi ba mu kauna wannan jama'a in an ka in an ka saba ma manhajin sunna ka ja sunnan nan ka ja hadisin nan ya isa ba ba sai na abu wallahi tallahi ko yan dariƙa sun san ba addini su kai ba wannan maciya ce kawai suke yi maciya ce da sun ka saba da ita wadda yan sun sake ta ganin suka yi suna wa kai yanzu mutum ya zo ya ce maka shi Allah ne fajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ai shi ma ya san ba Allah bane wai wani ya zo wurin Sheikh Albani zai yi muƙabala da shi yana da awai ya san gaibu Albani rahimahullah da ya zo ya ce to shi kenan tunda yanzu ka san gaibu yanzu ga zan yi muƙabala da kai amma ina da sharaɗi sai albani sai ya ce ma albani ma shartuka ya ce kai da kasan gai kuma baka san sharaɗi sai muƙabala ta ƙare eh muƙabala ta ƙare to ni ina ganin jama'a a cikin da'awa kamar muna wahalar da kawunan kaga raddi magabatanmu ba su san radde-radde ba raddin da suke raddin ilimi suke yi magabatanmu suna raddi na ilimi za a ja aya za a ja hadisi ba ambaton kowa sai ita kenan kai in kana ciki ka shiga sa'annan idan wani ya zo ya zage ka kuma ka mai da martani shi ma magabatanmu ba san wannan ba abin da zaka ga magabatanmu sun sani shine in an kai kuskure a tashi a faɗi aya da hadisi ko kuma wani dan bid'a ya zo da shubha wannan kan ba a shiru shi ma dan bid'an da ya zo da shubha a tashi ai mai raddi na ilimi ba na cin mutuncin shi ba shikenan ta kare amma gaskiya yanda ake yin nan ka zo ka zagi dan dariƙa yanzu in mun ka zo yanzu mun ka aza tebur mun ka zagi dan dariƙa shi kuma ya zagi a wani dan izala zai zagan maka tun daga sahabbai ma yan baka yadda ba ko ya zagan maka shekul islam bin taimiyya ko ya zagan maka wani malami na sunna finnari to ka gani kaga a cikin musulun yana nan cikin musulun wato babban matsala babban matsala haddathun nasa bima ya'rifun حدثوا الناس بما يعرفون كنا حدثوا الناس بقدر عقولهم ka ba mutane labari gurgunan hankalinsu wasu mutane wa ba su da hankalin da zaka gaya musu wannan abubuwa wannan ma malam ba wani karantarwa ba ne ba su da mutane
ƙwarar kwa alan yanzu abin malar da yanzu na gani sama da wajen mutum kusan ya kusan miliyan
wanda sun ka gane ai shi kadiyar mallawal Allah ya saka mai da alkhairi wannan wannan kadiya ce mai kyau amma masu matsalan nan sun kullo su ma cikin ahlus sunna wai yaushe za mu ittifaki na ji wani wanda yake shi a girman shi a mutuncin shi bai dace ya zo ya ce mallawan ɗalibi na ne na kira shi na mai magana na kai gaza wannan ba eh ai wannan bai bawa Allah nan bai faɗi komai ba abu uku ne ya ce maganar cewa an haifi annabi da kaciya wannan abin bai tabbata ba kuma babu tabbata man tambayi an haifi annabi da yankakken cibiya bai tabbata ba an haifi manzo Allah da kwalli bai tabbata ba ya ce kawai an tumaki na da kwalli me a illa me ya illa ga magana to shi kenan yanzu ga a ce ka kausasa ka yi ka lausasa ka yi menene ka yi menene abinda ku ku zo abin ka zo ku taimaki dan uwanku yanzu wannan makiya Allah in ya jiya sai ya ce to kun ji mutanen su ma sun ce yayi kuskure kaga da maganan mutanen mu za su hukunta mu sai su labe su ce ai mutanen su ma sun ce yayi kuskure bai da ladabi yayi kaza bai da kaza yayi kaza bai da kaza kuma wannan ya kara musu makari su dan ladabi shaitani
kaga waɗannan abubuwan jama'a wallahi yana mai da da'awa baya fa kullum an kaga an ci gaba sai a dawo baya an ci gaba sai kuma inda za ka gane mutane na da kwakwalwa mara fahimta da abu kaɗan sai ya rikita mutane da abu kaɗan sai ya rikita mutane da abu kaɗan sai ya rikita mutane to Allah ya sauƙaƙe fajtanib itharatu shubahi wa iradaha ala nafsika fashubahu khaffafa ita shubha wata na fisga wal qulubu da'ifa ga zukata masu rauni wa aktharu man yulqiha mafi yawan masu jefa shubhan nan hamalatul hatab su wane ne al-mubtada'a yan bid'a masu dokan abun ga amalatul hatab munafikai kenan kaga mai dokan wato itace yana dora ga hanya shine dan bid'a wa tawaqqahu ka kiyaye shi ka kiyaye dan bid'a dan bid'a matsala ne dan bid'a matsala ne ihdaril lahana sai ka kiyaye lahanu kar ka zo kana magana kana lahanu ibta'id anil lahani ka nisanta daga lahanu fil lafzi wal kutub wal kutub ko fil lafzi wal a cikin lafazi wal katbi wal da littattafai ko kuma katbi da rubutawa fa inna adaman lahana lahani fa inna adaman lahani jalalatu domin rishin lahanu girma ne za ka samu mutunci wasafa'u zauƙin da kuma tataccen ɗanɗano wa hukufin ala malamihil ma'ani da kuma tsayuwa akan alamomi na ma'anoni da salamatul mabani domin kubuta ginin maganarka. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية عمر يتي كنيمي العربتي كنيمي سن العربتي فإنها تزيد في المروءة domin in kana larabci ba ka faduwa sai kai daraja amma fa'ili kana mai da shi mafa'ulun bihi mafa'ulun bihi kana mai da jar wa majruri wa qad warada an jama'atin min as-salafi ya zo daga jama'a daga magabata annahum kanu yadribuna auladuhum ala lahani idan yaron su yayi dalge muna ce mishi da Hausa dalge ko ko lahan kenan ba shine muke ce ma dolge ba in yaron su yayi dolge cikin magana suna bugun shi da duk yaro ya zo ya yi magana mara daɗi mara abu ya yi kuskure sai a mare shi gobe bai zai irin ta ba shi ne ma na aka sa samson ball Mm.
a da lokacin tuzo na koyon boko Mm.
daga mutum ya yi kuskure a a cikin ikon akwai wanda ake sa mushi kwarai kwarai kwarai inda suke je gidan shi kwana da yana واسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول ناجي ساشن سابن يناتيا إذا كتب اللحان إذا ما يلحن يربط فكتب عن اللحان لحان آخر سيوني ما يلحن يكار يزوى يلحن وصار الحديث بالفارسية wannan labarin ba larabci bane ya koma farisanci maganar mutanen iran kenan eh mai lahanu ya yi rubutu sai wani mai lahanu ya zo ya yi to kana ganin larabci ne ya koma farisanci wa an shadal mubarridu akwai malamin lugha ana ce mai mubarrid sai waka yace annahu yabsutu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idha lam yalhani fa idha aradta min al ulumi ajalluha fa ajalluha minha muqimul alsuni والنحو شيء علم النحو يبسط من لسان الألكن yana shimfida harshen mai guriya guriya mutumin da yake bai iya la ya kadu yubin to nahwu yana gyara shi wal mar'u tukrimuhu ana girmama mutum idza lam yalhani in bai yalhanu ba fa idza aradta min al ulumi ajallaha in kana son ka ga ilimi mafi girma fa ajalluha minha muqimul alsuni mafi girman ilimi ilimin da yake tayar da harshenka ka zama kana magana ba tare da lahanu ba wa alaihi akan wannan fala tahfal karka damu fala tahfal karka damu bi qawli al-qasim bin mukhaymara akwai wani malami da ake cewa qasim bin mukhaymara rahimahullah yace ta'allumun nahw ka nemi ilmin nahw awwaluhu ta'allumu ta'allumin nahwi sani ilmin nahw awwaluhu shughlun farkonsa shigala ne wa akhiruhu baghayun karshen sa zalunci ne a'a shi bai yadda da shi ba ke karka da haka mala ce fala ta hafal karka damu wa wa la bi qawli bishr al-hafi rahimahullah ko faɗa bishr al-hafi shi ma yarda Allah ya tabbatar masa lamma qila lahu ta'allam an-nahwa wata rana malamai sun ce ka nemi ilmin nahwu qala yace adillu ni ilmin nahwu in bace qala yace qul daraba zaidun amran qul kace daraba malam mahmud yamuna li irabin daraba ضرب مال محمد ايه سبحان الله Jaraba ya buga mai.
eh to shi wane ne wane irin fili ne Ya?
wane irin fili ne Sai limaji.
madalla zaidun Mafi'ulun.
eh
Jaraba a zaidun.
zaidun Yawa shi ne fa'ili.
amran Mafi'ulun bi.
madalla fi'ili da fa'ili da mafa'ulun bihi to sai an ka ce mashi ya ce hakan nan qala bishr sai bishr ya ce ya akhi lima darabahu to dan menene zaidun nan ya bugi amr qala ya ce ya aba nasar an ka ce ya kai aba nasar ma darabahu ba bugun shi ne yi ba wa inna ma hadha aslun wadi'a wannan asalin magana ce wadda an ka dora fa qala bishr sai bishir ya ce to haza awwaluhu kadhibun wanga ilimi dai farkon shi ƙarya ne la hajata li fihi banda bukata shi an ce zairu ya bugi amur kuma an ka ce ba bugun shi ne yayi ba to kenan ƙarya ce an kai to wannan ilimin ba ruwa na da shi rawahu mal khatib fi iqtida'i ilmi al amal khatib al bagdadi ya ruwaito wannan magana cikin iqtida'u da ilmi al amal kariba dai ka gani Allah ya muna muwafaka
Thank you.